البر من اتقي وأتوه من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون ليس البر Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yasalunaka suna tambayar ma Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amal abillati daga jinjirin wata zabu hilali jami'i na yana jinjirin hilali shine jinjirin wata lima tabdu da su kasa me yasa take bayyana karama take bayyana siririya summa tazidu sannan kuma ta zama tana da duwa hatta tamta bi azura har dai ta cika da haske summa ta'udu kama bada'at sannan kuma ta koma kamar yadda ta fara ولا تكون على هامة واحدة لا تكفن شوى بسحابي بداية كالشمس كما يدى رانا تكي والسائل بتنبور معاذ بن جبل شين معاذ بن جبل أو غير قوة كلهم كبيرا يا محمد صلى الله عليه وسلم هي مواجهة للناس أي توقفت في أكثر ياسر ومتاني ya lamu biha bata zar'ihim da suke sanin lokacin yin shukar su da ita wa matajirihim da lokacin yin cinikin su wa ajwa da wa zar'ihim wa matajirihim da lokacin cinikin su wa ajwahihim da kuma ajillar su fi tasarrufatihim a cikin yadda suke kai kawo wa adadin nisa'i da kuma adadin matayen wato su lokacin da suke yin al'ada wa siyamihim da kuma lokacin azumin su wa isbarihim da kuma lokacin da suke sha wal haji da ita ne kuma suke sanin lokacin haji adafin adam mafi adafi ne a bisa Allah cewa al'adun mafi ya alamu duha ya alamu duha wa akifar wakacin wato sai da haji da ita fara hukun mara a halatu da za ta shuɗe bisa hali ɗaya halatin wani mutum za ta shuɗe bisa hali ɗaya a mafi wa zalika ba za a gane wannan lokacin ba وليس البر بأمداد البيوت من ظهورها أيكن نجفة بزمو تيور كرنجة زوا وأخنا بمباون ما wato kasance zuwa da suke yi wa kuma su daga bayan ba aikin ihram a cikin lokacin harama wa an tankubu ya ji ku ringa yin huda cikin ta na gaban huda kada ku nuna minhu kuna zuba da wannan ko wannan huda wa har juna kuna fita wata turu kuma babu suna barin kofofi wa kanu yasaluna zalika sun kasance suna aikata haka wa yasmuna gurran suna yiwa shine aikin nagarta wani ittisali bi ma qablahu dukkan da kan haduwarsa da abin da yake bayan ma annahum sa'alu amrai cewa sun tambayi lamuran ne guda biyu cewar shi shiga da shi ne a nisa wata suke raguwa sannan kuma suka yi tambaya akan menene nagarta to ta gaba ko sai aka ba ba su amsa walakin birru a sai dai shi ne nagarta aikin birru ma mutum nagarta manitta Allah shi ne wanda yake yawa Allah da barke muhala fatihi ya bar saba wa umarnin Allah wa ka ba wa buta min abwab da aka kurin da shigowa kuna kofar ba tun hiramu lokacin harama sai rubi kamar ma wani ka wa taqullaha ku ciyawa Allah ran da kun tunda huna ku ku ka babbar rabu ku ne da zuri ku rabarta samun nagarta
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين to ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa qatu fi sabilillah jaki ku yaki don kokarin ɗaukaka addinin Allah وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة wasu malamai sun ce wannan an shafi amma wasu suka ce ai wannan yana nan yadda za a ga zahirin ibadar mulan mu shawul islam shawul ibrahim ya dalla ta lafi ke nuna cewa ai aya tana nan domin yana fada na'am wa kaza radda atida ma ada fadaha amal aqwal wa yakuru na'am wa kaza radda atida ma ada fadaha amal aqwal wa yakuru Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaki amma yaki duk da ya da zalincin da aka yi masa ne wanda suka yaƙi shi ne ya yaƙi su ba shi ya faru su da yaƙi ba lakin wasu aka ce annabi bai faru na da aka ce wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum kullu kuffar ana nufin baki ɗayan kullu yan baki ɗayan kafiran nan alaƙa su kitabul muslimin suna niyyar yaƙan musulmi suna da niyyar yaƙan musulmi فلا مصح بصير قول الجنون آية من بعشاء في كذا ولا أفدوا أما فا وجن يجن تكوشي ما فجيت رئيا يبتداء الكتاب ina jintar iyakar yake shi ne a ce ku kuka fara ake musu da yaki yaki abu ne wanda yake kamar banna dole ce take sawa shi in ba dole ta kama ba ba a yaki domin yaki kuwa akwai banna da yawa jikinsa shi ya sa kada ku ce ku za ku fara yaki amma in an taɓa hakunta kuma sannan ya zama dole a yaki barin yakin a sannan shi ne ketare iyaka a ce an yaƙe ku ko kuma ku shiru ku sa ido a yi wato sannan kuma kuka ƙetare iyaka sai na radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ma ku zai qawmu fi qawli ba'dihim illa zallu mutane mafitar za su bari a dau yaƙi a kai musu har tsakar gidansu ai sun gama kaskanta sun gama kaskanta irin yadda yanzu nake gani ana yi wa musulmi ba musu yaƙi har tsakiyar gidansu har tsakiyar kasansu to daukacin ne ko ko abin da ake nufi da kaskanci amin yanzu da shige da da kakar shi ne a wajen yakin a ce a kashe mata ba a kashe mace a wajen yaki sai ba idan ya zamo ta yi yaki idan ta yi yaki da ala ta maza wato kayan da maza suke yaki da shi to wannan ko ta kashe ko ba ta kashe ba a a yake ta a kashe ta ma in ta kama kamar mace ta dauka kobi ko ta dauki biya tana yaƙi kama a da ko yanzu a ce a ai bindiga ta dauka ko makami irin na zamani da ake yaƙi da shi ta dauka amma idan ta yi yaƙi ne da ala ta mata to wannan sai in ta yi kisa ta kashe wani a cikin musulmi sannan ake da damar a kashe ta amma in ba haka ba sai a raba ta kamar ita da aka zo ana yaƙin taɓarya ta dauka taɓarya ta dauka ko muciya to wannan sai a raba ta da taɓarya ko muciya ba a ce a kashe ta ba wasu biyani haka nan ka a kashe yara kanana wal mu'ahadi ko wanda aka yi alkawari za a kyale shi auzir musulati ko abin da ake nufi da ƙetare iyakar shi ne a yi musula bayan an kashe mutum a ce za a yi masa musula inna Allah ma yuhibbul mutadin ajiya ubangiji baya son masu ƙetare iyaka almutajawizina ma budda lahu wanda su ƙetare abin da aka iyakance musu wa qatuluhum وقتلوهم حيث كتبتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلونهم عند ولا المسجد تقاتلوهم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم وذلك جزاء الكافرين وقتلوهم ubangiji yace ku kashe su ai su sagibtumu a duk inda ku same su duk inda ku same su ku kashe su wajattumu kuka same su ala wajhi jimlati ko da a cikin harami ne ko kun fuskanci alƙibla fi hillin awa a cikin inda yake halal ne ko inda yake wato haramu an cikin harami inda yake harami wa arjuhum ku fito da su ya su arjuhum ta inda ta fidda ku yanda suka nemi su raba ku da gidanku ko su raba ku da ƙasarku to kuma ku raba ku ku raba ku da ƙasar ku raba ku da gidan da makkata alfitnatu ay fitina raba kan ikmaji min alwatani kamar a fitar mutum a raba mutum da kasarsu inda aka haife shi iyayen kakanni a ce an raba mutum da wajen an madu biha shirku minhu ko ko abin da ake nufi da fitinar shi ne shirka da take zuwa daga gare su shirka da ta aku daga gare su tare da wani da Allah ya aku daga gare su to wannan ashaddu ai har ya fi barari min alqatali daga kisa a azamun qawafi fiye da kisa lawan gare su bil halali a halali aw ihrami ko halin harama da haji ko umra allazi ta'azamtumu wanda kuke ganin munin kuke ganin girmansa wala tuqatiluhum illa masjidil haram da ku ce za ku yaji kafiran nan wajen masallaci mai alfarma ai la ba tilu la ba huhum bi haske hurmatihi kada ku ce za ku buɗe su da keta alfarman masallaci mai alfarma hatta yi ba ku lokun fi sai ba in su sun fara yaƙaƙo a ciki in sun fara yaƙaƙo a ciki ba su dubi alfarman masallacin ba to ku yaƙe su ku yaƙe su kuma don duk wanda ya nemi ya fake da alfarman wani waje inda aka ce ka a yaƙi ya fare ka da yaƙi to don ka kare kanka wannan ai ba kai ka jawo ba shi ya jawo domin ko shi ne ya fara yaƙarka ɗayin ƙatalukum in suka faɗa muku da yaƙi a masallaci ko a ƙasa ta harari ta ƙatulo to ya ku kashe su ƙarin ma ma kenan ba ma kawai ku yanke su ba ya ku kashe su gaba da kazalikan qatali wal ihrazi jazaa'ul kafirin irin wannan kisan da fitarwar daga ƙasa shi ne sakamakon da yake jiran kafirai kamar talar gayyar wanda ya kashe wani harinan harami a wajen harami ayyar tabda ko yin ridda auzuna ko yin zina sun malaga ilal harami bayan ya aikata ɗaya daga cikin wannan sai ya dawo ya gudo harami ya fake ga harami to za a kashe shi a cikinsa a dan abu da haddi wannan ba za a ce ai an keta alfarma ba haka abin yake wajen malikawa da shafi'awa hanafiyawa kuma suka ce a a ba a kashe shi ba amma matakin da za a ɗauka a kansa shi ne a kese matarsa da abin ko ruwa ko duk wani abu da yake bukata don ya zai masa dole ya fita tunda in ba abinci ba dole ya fita ba to in ya fita sai a kama shi a waje ya harare in ji hanafiyawa idan kafiri ya fake zuwa ga harami ulji'a ilal buruji sai a fakar da shi zuwa ya fita da la yutta da umin kitalibi amma matakar dai ba shi ne ya fara ya kan musulmi ba da ake za a fara masa da yaki ba in haramin da na hukun arabi aka ibn al-arabi ya faɗa ɗaunin ta hawa to fainin ta فأوف إن الله غفور رحيم idan kafiran nan suka daina abin da suke yi na kafirci wal kitali da yakakku to fa inna Allah gafurur rahim su sani a sannan Allah zai gafarta musu ya abin da aku daga gare su a baya da daga yakan musulmi da kawo banna zai jin kai gare su lahum ma kar salafa zai ji kansu zai gafarta musu baki daya abin da ya gabata daga gare su kullun lazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma kar salafa wa qatiluhum قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين وقاتلوا musulmi ku tsaya ku yaƙi kafirai ko musulmi lalle ne a kan ku ku tsaya ku yaƙi kafirai me ya mafar yaƙar su ɗin da za ku yi hatta la ta kuma fitatu ai ya zama an maganin rigingimu a duniya abin da ke jawo rigingimu a duniya kafirci matuƙar an yi imani da Allah imani na haƙiƙa to an yi maganin duk wasu rigingimu a duniya shi yasa kenan ashe ba musulmi aka sani da jawo rigima ba in ka ga musulmi na jawo rigima to ya bi musuluncin nasu musulunci ai maganin rigima ne yaushe za a za a ba me yin kuma a ce wai shi ke jawo wannan al'ima kai fatki la yaftiku mu'min ai imani da bai ne daga banna shi yasa ba za ta yi a ce a an ga mummuni yana banna ba an ka ga mummuni yana banna to ya ajiye imanin ne waje da ya ajiye imanin ne waje da ku yaƙe su dan a yi maganin rigima kar ya zama ba a samu banna ba a duniya ya kuma dinin ba biyayya gaba ɗaya wa mummuna Allah ku ba amfani da aikin da yake mummuna kulan nan ba la ya muru bil fashai adda biyayya bari wa shau da bari ya zama na Allah wa kuma shi kare la ya bada biyawa la abota wa wani kazamu ba wanda aka sa ya abota wa za a yi biyayya ga tsarin sa sai Allah tabaraka wa ta'ala sai nin ta suka bar kafircin suka haɗu a shirki daga shirka da suka karɓi musulunci ko ba su ba da duniya ba ba ta zuwa alayhi da ku dai za ku shishige mai mutu rikita ya mai ku ce za ku baya ya gasu idan sarauta musulmi ba ya ne don mulki ba musulmi ba yana yaki ne don dukiya ba musulmi ba yana yaki ne don komai ba yana yaki ne don a raba duniya da rigingimu musulmi yana yaki ne don a raba duniya da rigingimu dalla ma haza wannan ba abin da ya shigar musu wannan shi ne fada udwana ila alal zalimin daman ai ba ce a taba wani ba sai wanda ya al zalimi wanda aka ce ai maganin sa a taba shi don ai maganin sa shi ne mai kawo banna a duniya amma wanda ya hakura ba zai kawo banna ba to me za a taba shi ai yakin da aka ce ai dan maganin banna ne ya ba shi ba ba shishigi bi kafin da sai kisa ba ne ko wani fa illa zalimin sai ko ga wa'anda yake azzalimai wa man intaha wanda kuɗi yace ya hakura ya bari falaisa bi zalim wanda bai zama azzalimi ba ba udwana alai shi yasa ba daidai bane ku ce za ku hakke masa wanda duk yace ya bari ai ba daidai bane ku ce za ku hakke masa asharul haram حرام بالشهر الحرام والحرمات بصاد فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين الشهر الحرام وتعني الحرمة أي المحرم أي وتا wanda yake an sanya alfarmarsa muka abin tarari da shaharil harari da wata mai alfarma abin da ake nufi duk watanni masu alfarma ai hukuncin su da dangane da alfarma shi yasa ba daidai bane kenan kafiri ya ce zai fada muku a cikin wata daga cikin watanni masu alfarma ya fada muku ko musulmi da yaki sai kuma kun kun ce za ku fada masa a wani watan mai alfarma ya ringa gulbitawa wani sun ce watan nan mai alfarma ne amma ba shi sun wada mana ko kamar yanzu irin yadda muke gani daga kafiran duniya yahudawa za a ce an tsara ba ka a taba mutum ka a menene amma in an taba musulmi sai kowa ya shiru amma da zarar an taɓa wanda ba musulmi ba musamman wanda yake nasu to sannan fa aka san azugui bita ko sannan musulmi suka ce su ga yadda suke so to sannan ne aka san a kauda kai ai yan ta'adda ne amma in wani ya ce ga yadda yake so sai a ce ana da yanci yana da yanci tun da ya ce ga wanda yake so haka za a yi masa yan shekara shekaru mutanen kashmir musulmi suna neman a kyale su a kyale su zaɓar wa kansu makoma amma da yake su musulmi ne duk daurorin duniya masu ƙarfi sun yi shiru a kai amma yan shekaru kaɗan ba shekara goma ba kafiran taimon da cewa suna so su su bar indonesia tunda indonesia ta ce ta musulmi ko musulmi sun fi yawa amma manyan kafiran duniya suka goya musu ba cewa suna da dama su zaɓar wa kansu makoma to wannan ai ba daidai ba ne in dai za a yi kowa guda zaɓar wa kansa makoma to ya kamata a ce an ba da damar ga kowa ba a ce sai wani ba haka nan kowa dama a gyara jiyar raye to ya kamata a ce an ba da damar ga kowa amma ba a ce a ta kashe wa'yansu an yi shiru ba amma da an taɓa wani a ce ai ba daidai ba ne to wannan ai ba daidai ba ne banna ce babba banna ce babban za a yi doka a yi ta ta gaba ɗaya an za an dai doka za a yi a yi ta ta gaba ɗaya haka ba za su hukunci kamar yadda suna ɗaya ku a cikin wata mai alfarma a ɗaɗin fi musulmi sai kuma ku su a wata mai alfarma wannan rabi ne ake yi ga yadda musulmi suke ganin cewa a ce an yi yaƙi a wata mai alfarma abu ne mai kwarai masa dukiya ko a raba shi da iyali wannan a shiru a jale amma wani ana taɓawa a ce a ba daidai ba ne ba daidai ba ne in dai ba daidai ba ne to zama ba daidai ba ko ina aka in dai ba daidai ba ne to zama ba komai ba kuma ba daidai ba ne a ko ina aka yi amma sai mu zamo a ringa rarrabewa akwai waɗanda su su ne ba daidai ba amma wasu ko ne aka musu ma a ɗauka ai daidai ne ko ne aka musu ma a ɗauka ai daidai ne ya ku tasiri musu ne ana sa kayya da kamar da wanzu lokacin da aka ke lokacin da aka keta talaka man tubiha dama man awaha da maka kana da dama ta halatta jinin wanda ya halatta jininka wanda ya cewa ya taba ta ba laifi kai ma ka taba shi sai ne ko ya ce kai ya taba ta ba laifi to kai ma ka taba shi in ba haka aka ba ba za a zauna lafiya ba shi yasa yanzu sallallahu alaihi wasallama yake faɗa wani hadisi wanda duk aka kashe shi yana kokarin ya kare dukiyarsa na ayyan shahada ana da kuma yake faɗa cewa idan wani ya kwace ma ka tsaya don ka kare kanka ka kashe shi to ka kashe banza domin shi ne hakke ma Eh, kana da dama ka kare kanka in garin kare kan naka haka din ya jawo ka kashe shi ko kai masa wani abu wannan kayi a banza ma'ana ba za a tunce ka ba ba magana sai ka da diya ba magana kisasi dan kayi ne dan ka kare kanka Ah, wato wato halila kana da maka halatta dukiyar wanda ya ga cewa ya taɓa dukiyar ka daidai ne da amma fa malikawa suka ce sai alkali ne hukunci shafi'awa suka ce ko alkali bai hukunci ba ka iya yi ko alkali bai hukunci ba in ji shafi'awa suka ce ka iya yi shi yasa da a ce mutum kana bin sa bashi kayi kayi biya ka da gangan ya ki biyan ka sai Allah ya haɗo kudinsa suka zo hannunka Allah ya haɗo da kudinsa hannunka to ka iya zaniya ka ya ji ya zo kai haɗe ne na in ji shafi'awa amma malikawa suka ce a'a sai dai ka kai waje da wajen alkali in alkali ya ce to rike shi ke nan zai ka ce alkali ne ya ce rike alkali ne ya ce rike amma kai da kanka ba ka yi ba su malikawa saboda hadisin da yake cewa abdul amanata ila man ita manaka wa ma ta kun man hanaka duk wanda ya baka amana to ka neman masa da amana dan mutum ya cuce ka to kai kaka ce za ka cuce shi ka kare shi shi ke rayuwar cuta kai ba rayuwar cuta ka zo yi ba shi ne yake rayuwar cuta Allah ya ma maganinsa wannan aka raka wanda ya taba mutuncinka to kai ma kana da damar ka taɓa mutuncinsa wala ta ta'adda amma kakka ce za ka ƙetare zuwa iyayensa ko ƴaƴansa ƙabilata ko ƙabilarsa lakin sai dai kakka ce kai wa ka yi masa ƙarya wa in ka zaba ne ka ko da kai yi ma ƙarya ko da a wajen cin mutuncin ya yi ƙarya ya fato ƙarya ya faɗa gaba da kai to kai aikin da ka sani nasa shi za ka faɗa. Wanda yake da kai kai kafiri ne ka ce kai kafiri ba ni ba. In cewa da kai aikin mazinaci ne ka ce karya kai makareci ne. Idan ya ma taurin biyan bashi gashi yana damar biya ba wanda yake bai da hali ba. Yana hukumin ba wani hanzari ka iya cewa kai an zalimi ko ka karbi doki ka da dukiya ka wasu daga malikawa su je ai annan ma a ba da shafi'awa wannan ne taba dukiyar ka kai ba ka samu dama taba ta kama kala ta'ala kamar da ubangiji yake faman ita da ko shi yasa duk wanda yake zai su zalunce ku zai su shige gare ku fa ta du'a ne kuna da dama kuma ku hakke masa bi muslimin ata da alaikum irin yanda ya zalunce ku kuma ku aikata gare shi wato wannan irin sa ake kira muqaban dan ta ta alayya ai kuma zalunci ka kuka yi ba a an hakkin kuke kokarin karbewa amma aka kira shi kamar zalunci a lafazi to irin sa ake kira mushakala mushakala wanda su malaman suke cewa shi ba majazi bane shi ko ba hakika ba ba ta duwa ne din injuwa suka ce ba majazi bane kuma ba hakika kira na biyun zalunci ko shishigi da shirhil awwali don ya yi kama da na farko fi surati a sura ya yi kama da na farko a sura shi ake kira mushakala wattaqullah ku ji tsoron Allah filin tsari wajen neman bin haƙƙinku don za ku ba haƙƙi to ba cewa aka yi ba tunda haƙƙinku za ku ba kwa yayin da kuka ga dama a'a koyaushe da abin da za ku yi ku yi tare da tsoron Allah da la ta tadu ko ku ce za ku je tare ila ma la yahillu zuwa abin da bai halatta ba shi yasa wannan kamar raddi ne da yawa akan masu wata mummunan fahimta na zamani da suke ganin cewa ai tunda kafirai ga irin cutar da suke wa musulmi to ai komai ma ai musu a'a ba haka abin yake ba wajibi a nemo haƙƙi amma dai wajen nemo haƙƙin ka a ketare wajen nemo haƙƙin ka a ketare ya da muhammadu ma mutakin kusan cewa Allah yana ta zama tsoron Allah bil aun yana taimaka musu wannan su da taimakonsa wa fi gofi sabilillah في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة Mm.
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين da an fi gofi sabilillah ku ciyar don taimakawa addinin Allah duk abin da kuke da shi ku ciyar don taimakawa addinin Allah in addinin Allah ya yi karfi kowa ma zai sami yadda zai rashin ciyarwa na taimakawa addinin Allah shi ke kawo al'umma ta fada cikin kunci saboda in aka dabaibaye addini aka rarrabe tsarin addini to kunci ma sai ya fara cikin rayuwa amma matukar addini ya zamo ya fadada to ai kowa ma zai yalwata ba a cikin bin Allah aljihadi ne wanda na hada da yaki da waninsa da abin da za ka a taimakawa addinin Allah a yi ba sai mun yakin ba Eh, taimakawa makarantu ne taimakawa taimakawa makarantun ne taimakawa hanyoyi ne duk irin wannan a a da an in aka tsaya aka ce amin sai ya zama rayuwa ma ta yalwa ta yalwata Allah ya sauka da albarka a ciki wala tu ku ya je ku kar ku yadda ku ce za ku jefa kawunan ku an sai ku kar ku jefa kawunan ku wal ba usila ba ta salli wala turbu aydiyakum ila tayar ba zuwa maka bil insaki tarza ku ce za ku daina alal infaki fil jihadi ciyarwa a wajen yaki ku ce ba za ku ci ba kun ce kawai addinin Allah. ku ringa ganin cewa wai in kun yi hakan dukiyar ku za ta wanzu tare da ku ku za ku mora amma in kuka ɗauka kuka bayar ai kamar ba ku kuka mora ba da wani lokacin ma shaidan sai ta zuga mutum yin sanda zai ciyar din dan taimakawa addinin shaidan ya ta nuna masa ai karshen ta in ka ciyar din ma dannewa za a yi ko wani ne dauka ya amfani da shi ka gyara su eh, ƙarya suke ba addinin suka sa a gaba ba a'a haka abin yake ba wanda duk ya zo ma ka cewa ka taimakawa addini wajibi ne in dai ka musulmi ne ka saurare shi ka gaya abin yake da gaskace za ka bi wato wasu wasu shaidan to ba inda za ka yi taimakawa don a ko ina sai ma wasu wasu cewa ai karshen ta ma an kwaciyar din ba haka za a yi ba Eh, karshen ta ma an kwaciyar din wasu ne za su danne su ci eh, ko su yi riguna ko su sai motoci su ta hawa sai kwaciyar din a taimakawa addini an danne kuɗi an yi kaza ina ka ciyar da duk da ce ba za ka ciyar ba ka duba ka dubi Allah abin da duka ba don Allah ba Allah ya ga sa jiki ingantacce ya zo cewa wani ya ce wallahi kowa yi sadaka wallahi ubangiji sai na yi sadaka domin ka da ya tashi zai sadakar bai sani ba sai ya ɗauka ya ba mai kuɗi shi ya ɗauka ba shi ne don Allah mabukaci ne ashe mai kuɗi ne yana da sawa gari suna ta surutu wani a wasu ba za a ɗauka ba su mai kuɗi an ce don Allah za amma an ɗauka an ba mai kuɗi ya ji mutane suna ta surutu sai ce to kuma ne na gode ma in Allah sai na yi sadaka domin ka ya ɗauka zai bayar sai ya ba mazinaciya ya ɗauka ma bukaciya ce suna yi abin kwaye gani suna ta surutai ba wani su ba a bayar don Allah wani wanda ba a ba sai kawo eh sai kawo wai za a ba wai amma don Allah kaza da kaza ya ji ya sake cewa a ƙarshe dai aka zo aka faɗa masa Allah ya turo mala'iku suka faɗa masa bawan Allah ka kwantar da hankalinka duk abin da ka bayar dan Allah Allah ya karba duk abin da ka bayar in dan Allah ne ka bayar ai Allah ya karba hadisi ne ba ta ce ko hadisi ne ingantacce ga shi ne radu salihi ne ma ya kawo shi ko a hadisi ne ingantacce shi yasa yau in ka bayar dan Allah ba ma a ce abin bai faɗa hannun da ya dace ba nasara mu a namu au tarkil jihadi ko kuma a ce wato abin da ake nufi da jefa kawunan su zuwa mata shine ce ku bar yaki ku bar yaki gaba ɗaya shaidan kawai rinda zuba ku cewa wani da yaki nan ƙarshen ta a kashe ka haka nan kamar ba yaki don taimakawa addinin Allah wai kan kabira wanda haka ɗin da kai ta jefa kanka ne a halaka ya da wani abuwa a mako wato akwai kubara irin tamu nusar aukin jihadi ya da wani abuwa a mako da yana karfafa abokan gaba a kanku don wasi ila da hamaki fi duniya wal akhirati wannan abokin gaba in kafirai suka fi karfinku wannan zai jawo muku halaka duniya da lahira da farko kafiri in yi nasara a kanka babban abin da zai fara zai raba ka da duniya zai raba ka da duniya ya zamo ba da duniya ba a hannunka take ba ko ya baka da ranka amma sai zamo duniya ta koma hannunsa sai yanda ya ga dama da zarafin ya saka duniya ko daga gare ka to a hankali sai ya raba ka da lahira a hankali da ya cewa ya raba ka da duniya to sai ya raba ka da lahira ai gashi an gani mun gani eh, tura mallaka farkon zuwan su nan ba cewa suke sun kyale kowa ya addinin su ba wanda suka tsoro ku kuje ku ji addini amma yanzu ga shi sai da addini ne yake gagara mu an ce ma sun ba amma sun ba abin nan din su ko eh ga eh eh. ya ji gini kullum kara raba mutane ake da addinin nasu kullum kara muta- raba mutane ake da addinin nasu shi ya sa ya kawo haka in ka bari daman duniya ka ta koma hannun wani to ƙarshen ta sai ya raba ka da addinin to ya sa ka bari addinin kai koma hannun wani kar ma- kar kuma ka bari duniya ka koma hannun wani da zama kai kake tafi da addinin ka ka tafi da shi yadda Allah ya ce ka tafi kai kake tafi da duniyar ka ka tafi da ita yadda Allah ya ce ka tafi da ita shi ke nan duniya ka na hannun ka sai ka iya yin addinin ka daidai amma duniya ba a hannun ka take ba sai shi ke nan sai yadda ake so da kai kuma addinin ma sai ya gare ka wannan zai ba zuwa halaka a duniya da lahira wakila wasu suka ce abin da ake nufi da jefa kawuna zuwa cikin halaka shi ne ake za a fita yaƙi ba da guzuri ba don dubara wai ai ba komai Allah zai eh, wanda yanzu ba mutanen mutanen sun fi kowa irin wannan ba wai a wajen fita yaƙi wajen lamari a ki zawa a gyara shi amma sai a ringa cewa to ai ba komai Allah zai gyara ya sai dai a koma Allah ya gyara sai dai addu'a Allah ya gyara a'a ba haka aka kawo mutane rayuwa ba eh kuma fitar da ake yaki na farko zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam komai tsara shi ake komai sai an tsara shi duk ya kuce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara su tsarin da yake samu wannan tsara yaki ma da zai tsara haka babu kuma sannan aka koma ga Allah daga yakin badar da aka zo manzo Allah sai da ya dau duk matakan da ake dauka na aga an yi nasara akan abokan gaba sannan kuma ya koma roƙon Allah amma ba haka kawai a zauna ba wani tsari da za a dauka ba sai da shi ba a koma ga Allah a Allah haka ya kawo mutane su yi Allah haka ya kawo mutane su yi ai ba haka bane ai an yi rayuwa ne an yi mutuwa don a gwada mutane a gaya za su shi yasa ba daidai ba ne a wani lamari na musulmi a ce ba su tsara shi ba sai an magana kuma su ce wai ai sa koma ga Allah Eh, wai za sa koma ga Allah kana dalibi musulmi da ka san ka bi karatun ka ba ka za ka kuwa sai ka ce wai ai ka san dai kai wata addu'a ko jaraba aka tashi ai kai kaci saboda kana da wata addu'a an yi ko dan haka aka kawo mutane duniya duk kokarin da aka ce a yi kokarin da aka ce a yi a kai ilimi da sauran sai ka ce a ba kawai za ka dogara da ita haka ko aka kawo mutane addu'a gaskiya ce addu'a gaskiya ce amma dai ba haka aka kawo mutane su yi ba kai kokarin sannan sai kai addu'a amma ba ka ce kai kai ka fi kowa sanin Allah ba ya yi kuma ka dogara ba Allah ya ce kawai nasara sai ka yi an san haka gaskiya Allah ya ce a kawo ka ne don kai kokari liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ba cewa ya kawo ku don kullu ko da an kuna ku kullu ku ta sa ba ba liyabluwakum ayyukum ahsanu amala to ko dan dogara bisa dukiyoyin mutane yau haka ko ba na ne yake daidai ka ga munafiki ka zo ka dogara da na amma ba su ce mutane sun samu wai na hana ne ba wanda ya hana ka kuma kai ta zagi ba wai musu Allah ba ya san Allah ba ta je masa da sunan Allah amma ya hana ya nema ya samu sai ma ka tsaya ka nema ka samu to domin talibin guzuri abu ne wanda ya ta farilla أثر العربية فدوانا على تعرف أكام القرآن وأحسنوا كتوتك كتوتك آمالكم أيكم كو وأهلاكم تتبعوكم كتوتك أكم إلى المحاوي إذوا مبكاتا دعوة musulmi abin nema ne kyautata ta kowane bangare ya tsaya ya kyautata ayyukansa ya zama ba abin daga gare shi sai aiki kyakkyawa aiki mummuna ba na musulmi ba ne ba na mummuni ba ne ya kyautata ɗabi'unsa ɗabi'u munana ba na musulmi ba ne ba na mummuni ba ne kuma ya kyautata wa mabukata a rayuwar nan wanda duka amfana wanda duka amfana ya zamo sababinka ya farkon wani abu ko ka toshe masa wata kafa to ba karamin matsayi za ka samu ba da haka wajen Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa Allah ya maimaita mana wannan a bismillah aka faɗa ar-rahman ar-rahim a fatiha ma aka sake maimaita ar-rahman ar-rahim shi yasa ake cewa aikar mutum a matsayinsa na mutum shi ne a ce duk wanda ya zauna da shi duk wanda ya haɗa zama da shi to ya more shi amma ai ba karamin wajiba ba ce gare ka a ce ga wani ya zauna da kai amma bai more ka ba a ce ga wani ya zauna da kai bai more ka ba ai kai mummunan wajiba ai ba kai ba kai ta halluki da rahmaniya ba ka dubo cewa rahmaniya ta Allah kai ma a ce duk wanda ya zauna da kai ko a ce kai kokarin ya more ka yau malamai suka ce ai ba sai lalle mutum ba ko dabbobi ba lalle dabbobi ma har duwa har kasa da sauran saboda ya za su more ka kakkan shi shige a kan su ka abin da bai dace ba kuma ka tsaya ka ba Allah domin ka ba Allah ka sa ma ta fi samun ruwa saboda sabon Allah shi yake kawo ruwa ya yanke ko a samu rashin kaiwar ruwa sabon Allah shi ke kawo musibu ke faruwa ita kasar wani lokacin ta ji a jikinta har kasa ma ko dutse ya ji a jikinsa ko bishiyoyi su ji a jikin shi yasa in ka za ka fa Allah ta yadda bangaren su kansu ka kyautata musu inna Allah ya musulmi Allah da subhanahu wata'ala yana son masu kyautata yusibuhum yana ba su lada Allah ya hore mana kyautatawa